أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام alaikum ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya suri mana haduwa a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan yammaci na asabar 22 ga watan ramadan a shekara ta 1400 da arba'in da shida na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne ashirin da biyu ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin miladiyya kafin ɗorawa akan inda muka tsaya a wannan karatu muna wa junanmu ta'aziyya akan rashin mahaifiyar ɗaya daga cikin ɗan uwanmu abokanmu Profesa Muhammad Alhaji Abubakar da yake Maiduguri a jiya da dare mahaifiyarsa ta rasu yau kuma da safe aka yi jana'iza muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah kuma ya sa aljanna ce makomarta hakanan dukkan musulmi da suka rasu a ko'ina muna fata Allah maɗaukaki ya gafarta musu, Allah ya musu rahama Allah ya sa kuma aljanna ce makomarsu. A jiya daga cikin takardu da aka bayar, wani ɗan uwa yana cewa Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka, amin tare da kai da dukkan uwa. Na sha malam muna tsananin buƙatar a saka mana tafsir na sati-sati ina nufin sau ɗaya cikin sati domin ci gaba da amfanuwa da ma'anoni da ke cikin wani littafi mai albarka ina saukawa malam da alheri da za ku Allahu khairan wa natamanna lakum at-tawfiq wa ballahu awqatikum fi jami'il umur to amin ina ga wannan buƙatar da neman da kwaɗayin kuma daga gare mu baki ɗaya ya kai fiye da wannan lokacin ana neman sa ya kai shekara uku ko biyu ko da kawo zancen kuma an nace diddire ba sunansa alkawari ba insha Allah zan duba mu ga yadda za mu samu wata ranar to har an kawo shawarar cewa ko in muka gama kashfu shubuhat la'alla sai mu ga ko shi za a dora a kai duk da ban yanke wannan ba don ba na son darussan tauhidin a taɓa su yawwa yadda suke a bar su a mahallinsu sai mu duba wani lokaci ɗin da idinillahi ni kaina ina kwaɗayin a ce ba wai maganar saukewa ba ce ba kuma gaggawa ba ce amma muka kalli yadda muke tafiya a karatun a tafsirin tunda mun lazumta wa kanmu yin wannan littafin kuma da niyya kuma don neman fa'ida ba wani abu ba ina ga kaga dai shekara sha biyar ko shekara ɗaya ne ba a yi ba ta corona eh to kuma dama an kan lissafa daga dubu biyu da goma zuwa yau tun da har da dubu biyu da goma tana ciki kaga sha shida kenan in ka cire shekarar 2020 da ba a yi ba shine zai zama sha biyar ɗin ne tana da shekara sha biyar ana ba za a ƙare suratun nisa'i ba kaga akwai buƙatar amma in muka samu damar yin na mako mako ɗin da Allah za mu samu mu samu jin ɓangarori da yawa na alkur'ani kyakkyawan zatonmu ne Allah ba mu lafiyar da nisan kwanan da za a ce hakan an sauke, amma hakika an ka auna za ka ga gaskiya ba wai da wahala ba ne abun Allah, amma sai dai ka ce kana fatan a ce da kai aka yi, kana fatan a ce da kai aka yi, Allah ya sare mana. insha Allah ta'ala amma zan matsa wannan lokacin mu ga cewa insha Allah a samu satin da za a yi haka din بإذن الله تعالى wannan kuma yana cewa Allah ƙara malin lafiya amin malam mutum ne yake da mata biyu a ƙauye kuma yana son ya auri wata a birni kuma a birnin za ta zauna to yaya zai yi wajen daidaita abincinsu su na ƙauye za a bar su da yadda suka saba ko kuwa abincinsu sai ya zama irin na matar birni daga jin mai tambayar shi ma ya san ya da yi tambaya amma hakika ba daidai ba ne duk yadda mutum yake ya bambanta tsakanin matansa Allah ta'ala abin da ya ambata ba za mu iya ba shine maganar al-mahabba al-qalbiyya ko soyayya ta zuci da kuma wani abin da da zai iya koyuwa amma abubuwan zahiri abubuwan zahiri kun ga har har ba shafa sai da wasu malaman suka yi magana akan sakin fuska da dariya inda kai saki fuska a nan to can ma ka saki fuska saboda wani abu ne da za a gani duk abin da wata za ta ga anewa wata ba a yi mata to ka yi ƙoƙari ka kauce wa yin hakan yawa to ballantana wannan dai abin da yake zahiri kuma rayuwar ƙauyen in har da kai a cikin rayuwar ƙauyen za ka zo a yi rayuwar da kai kai ma ba za ka so ka bar su cikin cin abincin ƙauye can kuma in kuna tare da amarya ku ci abincin binni wannan ba daidai ba ne yawa abin da ake ci a can a ci a nan inda damar da za a haɗa duk a zauna wuri guda shi ya fi kowa ya ga me ake ci ko ba haka bane in babu wannan damar ko ƙarfi ba zai ba da damar da za a yi hakan ba to a yi ƙoƙari duk abin da ake samu a wani wuri tun da dai kana zuwa to sai ka zo da shi ana fahimtar abin yawwa ba za ka ce a to shikenan tun da ko a ƙauye kuke ku ci dumame yawwa can kuma a yi ta cin abubuwan da ba mutumin ƙauyen zai fatan a ce ya bari ya tafi can ai kaga an san an raba kana yin wannan kuma abu ne wanda yake na zahiri shi yasa na mai da mu kan aya yawwa duk abin da ake ganin sa ake shaidar sa to a tabbata an yi daidai wa daida duk abin da yake a boye yake a zuci wannan shine ba dama ba za ka iya ba ma Allah ce ba za ka iya an fahimta yawwa akwai ka'idoji dai da malamai suka ambata idan rabon ciyarwa yake misali kuɗi zai baiwa kowa na nafaka na maintenance na kulawa da gida a ce wata wata yake farwa fitarwa daga cikin albashi in a rayuwar dan albashi ne to in wannan tana da ƴaƴa wannan ba ta da ƴaƴa to ba za ka ce za ka daidaita su a abin da ake bayarwa na ciyarwa da ita da ‘ya'yanta ba. Ko? Yawwa, idan wannan tana da ‘ya'ya uku, wannan ba ta da ɗa ko ɗaya, kuma ka tashi bayarwa za ka ba da ko da a ce ɗari biyu za ka bai wannan mai ‘ya'ya, to wannan marar ɗa ba za ta ce ita ma a ba ta ɗari biyu ba. Ɗari biyun fa dubu ɗari biyu nake nufi. ba naira ɗari biyu ko mun san ba za ta isa ba yawwa to don haka karka ce za ka daidaita su ana daidaitawa ne fil usuli la fil furu'i an gane akwai usul akwai furu usul din su ne azzaujat su matan to dole duk abin da za ka yi da majidi in kana ba su kuɗin sallah kuɗin kayan sayan kayan sallah da sauransu kowace mace abin da aka bai wannan ita za a bai wannan an gane yawwa in kuma za ka bayar haddana ‘ya'ya to sai ka bayar gwargwadon yawan ‘ya'ya in kowanne ɗa za a bashi za a ware masa a wata dubu hamsin to sai ka lissafa ko ta yawa ta ko ƙasa yawwa in za ka sa kowa dubu goma misali to kaga mai ‘ya'ya bakwai kaga za ka ba da dubu saba'in wannan ta yara bayan abin da za ka ba ta ita ko wadda ba ta da ɗa ko ɗaya to nata na ra'asinta a matsayinta na usul ko asal shi za ka bata banda na ɗa an fahimci wannan kuma yin hakan shine adalci eh amma in ka ce a'a duka ni kowane gida kawai zan ba su daidai wa daida to ba daidai bane kaga ba samu adalci ba yin hakan kuma kan yana jawo matsaloli da yawa shi adalci duk wanda fa yayi shi ya san adalci ne yawwa da haka kawai ka yi ƙoƙari ka yi abin da amma dai na sani a waɗannan matsalolin akwai abin da yakan boyu saboda wani yana zaton kaza ɗin shine adalci to akwai buƙatar a gaya masa wannan ɗin ba shi bane kamar misali yanzu wanda zai ɗauka da mai ƴaƴa da mara ƴaƴan duk abu ɗaya zai basu a tsammanin sa sai ce wannan shine adalci to rashin sani ne gaskiya ba haka bane a usul ɗin sune zai musu wannan daidai wa daida amma a furu dole ya bambanta adadan ko wa kaifin hakanan suna magana akan inda rayuwa ta fi tsada da inda ta fi araha yawwa idan wani gari rayuwar ta fi araha amma kuma komai ana samu irin yadda ake samu a wani garin daban to sai a lura da wannan din dan an bambanta babu matsala an fahimta saboda za a iya samun abin da ake samu a can wurin tsadan nan da wannan kuɗin da yake ƙasa to dan ka ba da daidai ƙasan dan a sai iya abin da za a saya wanda shi ma daidai yake da abin da za a samu a wurin tsadar wannan ba kai rashin adalci saboda abin da ka kalla shine abin da za a iya saya da wannan kuɗin tunda za a iya sayan daidai wa daidar wancan to in ka daidaita su shine adalci an fahimci wannan don haka magana ce ta karatu magana ce ta bincike ba kawai haka ake sakin abun ba Allah dai ya samu dace barakallahu fiku to mu je walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا mun karanta wannan da tafsirin ta kamar da muka bi a cikin littafi inda za mu tashi shine inda malam Abdulrahman bin Nasir yake cewa wa ma ahsana iqtirana hadaini al-ismayn al-karimain lalle hada waɗannan sunaye guda biyu yayi kyau matuƙa sosai wato da sunan alghani da kuma sunan alhamid alghani da alhamid fa innahu ghaniyun mahmudun domin ko shi Allah ta'ala mawadaci ne kuma abin godiya falahu kamalun min zinahu yana da kamala a wadatarsa wa kamalun min hamdihi da kuma kamala a yabban da za a yi masa wa kamalun min iqtirani ahadihima bil akhar akwai kuma ƙarin kamala in aka hada su su biyu an gane yawwa alghaniyun da kamalarsa cikakkiya alhamid shi ma da kamalarsa cikakkiya to in aka haɗa alghaniyul hamid to shi kuma akwai kamala ta haɗuwar tasu an gane sai ce thumma karrara ihatata mulkihi domin mun san akwai ghani misali an a ɗan adam ne ce wannan mawadaci ne amma marowaci baya taimakawa to kaga shi wannan zani ne amma ba hamidi ba abun a gode masa bane tunda bai yi wa kowa komai ba amma mawadaci ina fa zancen dan adam ne mawadacin da ba marowaci ba to kaga shi ya hada mawadaci ne a ƙashin kansa sannan kuma tunda yana taimakawa to ya cancanci a yaba masa ana fahimta don haka waɗannan abubuwan ba za su zama ɗaya ba eh akwai wanda yake halinsa shi ke nuna ko in ce kowa dama halinsa shi zai nuna siffar da ya cancanta a siffanta shi da ita to ballantana Allah ta'ala wanda shine asalin kowanne alheri duk abin da mutum ya samu na alheri Allah ne ya bashi yace to thumma karrara ihatata mulkihi lima fi samawati wa ma fil ard sannan sai Allah ya maimaita wannan in a wannan ariyar in kun kula kafin wa yastaftunaka ko dama yayi wannan ayoyi ne a jere guda hudu ne duk ya faɗi wannan abin ya nanata shi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard kuma sun siffanto waɗannan su uku da kasancewar duk siga ɗaya aka yi musu a wasu wuraren walillahi ma fis samawati wal ard ba a maimaita ma ba a wasu wurare a Qur'ani amma anan an faɗi walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sai a cikin wannan aya ta abin nan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ma aka maimaita bayan an gama ta ita ma kafin a ina ne bayan in ya sha ne ko yawa kafin ta kai yawa kafin in ya sha ya sake nanatawa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila ta farko ta kare da wa kana Allah bi kulli shay'in muhita ta biyu kuma ita ce farkon ayar walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum sannan bayan ya gama ta a aya ta 132 ya sake nanata walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wanda wannan dole ya nuna maka Allah ta'ala baya maimaita zance ba da fa'ida ba, yauwa, dole akwai manufa yana nuna cikarsa da kamalarsa da bunƙasarsa da sarautarsa da mallakarsa da baiwarsa da ni'imarsa da yake wa kowa, kuma da wajibcin a yi masa ɗa'a a bauta masa, da nuna cewa in mutane ko duk gaba ɗayansu suka kafirce suka ƙi bin Allah ta'ala to wannan ba zai rage musu ko ba zai rage wa Allah komai a mulkin mun yi wannan zancen jiya kuma ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yake hadisi ne qudsi ya ya ibadi law anna awwalakum ko insakum wa jinnakum kanu ala at قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا ga wannan babban darasi ne a ciki cewa inda na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku inda za su kasance dukkaninsu a kan zuciyar mutum ɗaya da ya fi kowa tsoron Allah, in dukkaninsu za su zama haka ba wanda yake saba Allah, kun ga kenan su zama mai ma'asumai. Don mutum ɗaya da ya fi kowa tsoron Allah shine manzon mu sallallahu alaihi wasallam. Babu wanda ya kai shi a komai. Ya faɗa ba wai dan tawazu'u ba, ana akhshakum lillahi. Yawwa, ba wai kuma ba dan alfahari ba kai nake so in ce. ba dan alfahari ya faɗi wannan ba ya faɗi gaskiya ne cewa shine akhsha lillahi wa atqa lillahi duk bayan Allah babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda a ce duk duniya da mutanen farko da mutanen ƙarshe da aljanu da mutane duk kowa zuciyarsa za ta zama irin wannan da ta fi kowa tsoron Allah to wannan ba zai ƙara wa mulkin Allah komai ba an fahimci ashe kenan idan ka zama mai tsoron Allah amfanin waye amfanin to haka nan da na farko da na ƙarshe za su zama suna kan yanayi na zuciyar wani wanda ya fi kowa fajirci kamar iblis ko to in aka zama haka duk duniyar kowa ya lalace a zama tambaɗaɗɗu a kafircewa Allah a ƙibinsa to wannan ba zai rage masa komai ba magana ce kawai ta ya halaka ko ya ƙirƙiri wasu mutanen su bauta masa kamar yadda ya faɗa kuma za mu zo mu karanta yi an gane wannan to akan haka ne ke da shi sai ce wa annahu ala kulli shay'in wakil kuma cewa Allah shi wakili ne akan kowanne abu me ake nufi da wakili mai jibintar lamari yawwa sai ce ai alimun qa'imun bi tadbiril ashiya masani ne kuma shine mai tsayuwa da gudanar da al'amura shine ma'anar wakili mai gudanar da komai ala wajhil hikmati bisa hikima yawwa fa inna zalika min tamamil wikala domin ko wannan shine cikar azama wakili cikar wakilci shine ka zama kana da ilimin abin da kake wakilta sannan kuma kana da wato sanin makamar yadda za ka yi wakilci ko in aka tura ka wakilci ba ka da ilimi sai kai barna an gane yawwa to inda ilimi kuma sannan da tsayuwa da sanin yadda za ka gudanar da wannan wakilci to hakika wakilci zai kyau to Allah ta'ala shi ne mafificin mai wakilci fa innal wikalata domin ku shi wakilci tastalzimu al'ilma bima huwa wakilun alai yana lazimta lalle wanda aka wakilta ya zama yana da sanin abin da aka wakilta shi akai nan karka fahimci wani ne ya wakilta Allah a'a Allah shi ya ɗauki nauyin gudanar da komai. Wannan ƙarin fassara ce ta alhayyul ƙayyu. An gane? Yawwa, Allah shi ne alhayyu alƙayyu. Yana da rai a ƙashin kansa, sannan kuma duk wani abu mai rai to shi ke gudanar da rayuwarsa. In babu Allah ba abin da zai rayu, kuma babu lokacin da za a ce babu Allah. haka duk rayuwar da muke in babu in ba dan Allah ba to da ba za mu rayu ba shi ke rike da mu da baccinmu da numfashinmu da abincinmu da komai da komai komai na rayuwarmu sai da shi namu zai tafi an gane amma shi ba sai da mu nasu zai tafi ba tun da yana nan kafin ya yi mu da kamalarsa baki ɗaya sannan kuma ya zo ya halicce mu haka mu ne muke amfana da shi ba shi ke amfana da mu ba shi kuma daban mu daban ana ganewa yawwa shi Allah daban mu daban ba mutum bane shi bai yi kama da komai daga cikin halittarsa ba duk abin da yake halittacce ne halittarsa aka yi to bai kama da Allah ba amma mu da na ƙasar mu da tawayar mu da kamala juz'iyya da muke da ita me tafar da tawaya to wannan mu daban kuma shi daban haka Allah ta'ala shine mai kamala kamalar da take mutlaqin kamala ta kowace fuska babu wani ai kun san dai me ake nufi da kamalar ko muna faɗa ne da Hausa binda ake nufi rashin naƙasa cika da me kuma za a iya ƙara a Hausa fassarar kamala kawai sai ake ya cika ita ma kuma fassara ce da larabci mene me kace gamewa a gamewa umumi ke ku ba ku iya hausa ba fa sosai na timbatsa abu ya cika kawai shi kenan to na matakar kurewa shi wannan wannan nisbi ne akwai mai matukar kurewa wajen kirki akwai mai matukar kurewa wajen rashin kirki amma in ana zancen a wajen kirkin da duk abin da yake sa rashin na ƙasa to matukar kurewar ba laifi bane a dauke ta yawa am ƙarshen duk abin da zai cancanci a ce babu na ƙasa ba tawaya shine da ai kamalar ko yawa to Allah madaukaki yana da dukkan kamala a kowane lamari da iliminsa da sauran siffofinsa mu karasa um, in wani zai wakilci to wakilcin yana tilasta ya zama yana da ilimi da abin da yake wakilci a kansa wal quwwa wal qudra da ƙarfi da iko akan ala tanfidihi wa tadbirihi wajen zartarwa da kuma gudanarwa da abin da yake wakilci a kai wa kaunu zalika tadbir ala wajhi al hikmati wal maslaha sannan kuma wannan wakilcin ko gudanarwar ta zama an tsara ta akan wato maslaha da hikima e ba haka kawai za a abu babu lura da me zai je dawo ba a'a lamarin Allah a komai zaka ga akwai hikima a ciki kuma akwai maslaha babu sharri a aikinsa amma akwai hikima akwai abin da ya yi shi ne dan wani dalili kai kuma baka san dalilin ba sai yasa in ka sallama masa sai ka huta kamar da dai muka yi magana jiya fama naqasa min dalika fa huwa li naqsi wakili duk abin da ka samu na tawaya a cikin wata wani wakilci to saboda naqasa ne a wakilin wallahu ta'ala munazzahun an kulli naqsin shi ko Allah ta'ala ya tsarkaka daga samun kowace irin tawaya babu wata tawaya tare da shi babu naqasa tare da shi babu abin da yake ragagge ne babu wani abu daga cikin siffofinsa ko aikinsa da zaka kalla ka ce ina ma da ya fi haka duk abin da ya aikata to shine mafi girman mafi cikar abin da zai wato za a aikata shi ba kuma ana nufin ta bangaren kudurarsa ba kamar da wasu ulama ulkalami suke cewa kun san su duk inda za su yi zance tunda ba nassoshi suke wa da'a ba kawai da hankalinsu suke faɗi sai su ce wai duk abin da kaga Allah ya yi to matukar abin da zai kenan wai ba zai iya sama da shi ba to wannan ba haka bane in an ce kamalar ba ana nufin an ƙure iya abin da Allah zai ba an gane amma duk abin da za a ce masa kamala cika da babu wata tawaya a cikinta to na Allah ya isa an gane siffar Allah da sunan Allah da ayyukan Allah sun kai duk matukar inda za a ce kamala ba ana nufin ƙari akan haka Allah ba zai iya ba to ba a dangana wani abu na rashin iyawa ga Allah ta'ala Allah ya kyauta to Allah ta'ala sai ya ce in ya sha yuzhibku ƙari akan wannan ayoyin nan akwai wa'azi sosai a cikin su bayan an faɗi walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma fi walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kana Allah bi kulli shay'in muhita aka kawo wa yastaftunaka ai kai magana akan haƙƙin mata da marayu da masu rauni sannan aka ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah sai aka ce kuma wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in kuka kafirce to ku sani fa Allah shi ya mallaki duk abin da ke cikin sammai da ƙasa sannan aka nanata walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila ko baka san fassarar wannan ayoyin ba ka san wani zance ne mai muhimmanci a ciki to ga bottom line ga ƙarshen asalin zancen shine in ba ku fahimci wancan abin da aka faɗa a baya ba to ku zo ku je ina mai ƙafafa da matsayinsa na duniya ko na shugabanci ko wata siyasa ko wata sarauta ko wani kuɗi da zai ji shi rayuwar yadda ya ga dama zai yi ba yadda mahaliccinsa ya ce ya yi ba duk abin da aka gaya masa na ya zo ya da'a ga Allah sai ce shi fa an takura masa to ya zo ya ji wannan duk wani mai girman kai shi ma ya zo ya ji wannan duk wani wanda yake ganin yin saɓan Allah da yin rayuwa yadda yake so shi ne daidai to shi ma ya zo ya ji wani Allah ta'ala yana cewa in ya sha in ya ga dama eh in Allah ya ga dama yuzhibuku يذهبكم والإذهاب هو الإهلاك أنا أي يهلككم zai halaka ku da hanyoyin da ya ga dama hanyoyin Allah na halakarwa suna da yawa ya ba mu labari a cikin alkur'ani a wurare da yawa wasu ya aiko musu iska ta halaka su wasu tsawa wasu kisfewar ƙasa ko wasu ruwan duwatsu daga sama nau'o'i daban-daban wasu cututtuka wasu ƙwari da tsutsotsi da kwarkwata kwaɗi duk Allah maɗaukaki ya amfani da halittarsa wajen bugun halittarsa ya dawo da su kan hanya to wasu an musu wa'azi ne suka warke suka dawo wasu kuma an gama da labarinsu har yau sai dai wannan labarin ba don ma Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani ba ta ba za mu sani To, in Allah ya ga dama, shi ne ke faɗi a nan, in ya sha yuzhibkum ayyuhan nas, ayyuhan nas, ya ce ayyuhan kuffar kawai ba, ayyuhan nas, ya ku mutane, in ya ga dama shi Allah zai kwashe ku, a kwarangwatsa ku, a halaka ku, a mutsitsike ku, a gama da ku. a manta da ku a tarihi ya zama kamar ba a cikin ya ga dama zai yi haka wa ya'ti bi akharin yawwa in ya sha tunda in ce ta shartiyya sai sa fi'ilin ya zama majzumi yawwa in ya sha yudhibku shi ma majzumi sannan me wa ya'ti bi akharin shi ma majzumi kuma ya zo da wasu mutanen daban ko وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إن الله يقدام kuka ju in ku kuka juya baya to Allah zai musanya wasu mutanen ba ku ba kuma sannan su wanda za a kawo ba za su zama irin ku ba ashe kun ga babu wani warning wani wata barazana da tsoratarwa da ta kai a gaya maka wannan ya kai bawan Allah ka yadda kai bawan Allah ne to zo ka bauta masa in ba haka ba in ya ga dama zai tafi da kai kuma a kawo wani kuma ya bauta Allah an gane wannan zancen sai ce wa kana Allah ala zalika mene qadira kun ga anan kun ga bai kawo wani sunan ba sai ya kawo sunan da yake da munasaba da abin da yake zai iya yi menene magana kudura yawwa wa kana Allah ala zalika ay wa kana Allah ala idhabikum wa ala ityanihi bighairikum qadiran ya tafi da ku ya kawo wasu wanda ba ku ba to abu ne mai sauki a wurin su shine iko ne akan haka in ya ga dama zai yi kuma babu wanda ya isa ya hana shi shine mai tausayi ai shi ya faɗi yana tausayin kuma ba fasawa zai ba kuma a cikin tausayinsa ne yin haka ba wani abu ba ku kuka ja wa kanku sai ce wa kana Allahu ala zalika qadira sai kuma yace man kana yuridu thawabad dunya duk wanda ya kasance yana son ladan duniya kawai so yake ladan sa ya zama a duniya a yaba masa ya samu kuɗi ya fantama ya ji daɗi yace fa inda Allah thawabud dunya wal akhirah to ladan da na duniyar da na lahirar ma ba a samun su sai a gun Allah wannan zancen da ƙarfi yake mai san a yaba masa a duniya mai san dukiya a duniya mai san ɗaukaka a duniya to agun Allah duniyar take agun Allah kuma lahirar take zaka in ka tafi wurin wani neman duniya to ba za ka same ta ba sai Allah ya ga dama za ka iya zafin neman kai duk abin da za ka yi in bai ga dama ba ba zai baka ba duk abin da za ka yi kuma in so kake mutane kawai su yaba maka to babu mai shan wahala a duniya irin kun san wannan zancen yawwa duk ɗan adam ɗin da manufarsa ita ce kawai a yaba masa a ce wane ya yi wallahi yana cikin matsala yana cikin matsala musamman kuma abin da ba a yinsa sai don Allah ka zo ka yi shi don mutane ka sa ran wannan ya wadatar da kai to gaskiya halaka ce ko ilimi duba ku ga ilimi fa ba abin renawa ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya nemi ilimi kawai dan ya zo yana jayayya da malamai yana tattaunawa da musu da jahilai ya nuna cewa shi ma ya kai to ba zai sansani ƙanshin wutar ƙanshin aljanna ba ƙanshin aljanna hasan ku aljanna ƙanshin ta ba na wasa ba to shi ba zai ji ana jin ƙanshinta tun daga nisan da ya kai tafiyar shekara ɗari biyar za ka jiyo ƙanshin ƙanshin da baka taɓa jin irinsa ba to duk wanda ya nemi ilimi don a ce shi ne malami ba don ya tafi da jahilci daga kansa ba don ya amfani mutane da ilimin ba don ya gogayya don ya ce ai mu ma mu ne don kaza da kaza to ba zai ji ƙanshin aljanna ba wanda bai ji ƙanshin aljanna ba kuwa ina shi ina shigar aljanna Allah ya kyauta ya jama'a don Allah a koma zuwa ga Allah a fuskanci Allah a yi aiki domin sa to sai ce fa man kana yuridu thawabad dunya fa inda Allah man kana yuridu thawabad dunya fa inda Allah thawabud dunya wal akhirah wa kana Allah sami'an basira Allah madaukaki mai ji ne kuma mai gani ne ya san niyyar kowa ba a ɓoye masa komai na abin da aka faɗa da baki ya san aikin kowa kuma yana gani ba a ɓoye masa wani aiki da ake aikata shi da gaɓuɓɓan jiki wanda ake ganinsa da ido to Allah ta'ala yana gani kuma yana ji ba a ɓoye masa komai haka in ka yi ikhlasi ka yi don Allah Allah ya sani ka yi don a yaba maka Allah ya sani zaka kaga me yafi maka sauki kai dan Allah kar ka zama munafiki eh kar ka zama munafiki Allah ya tsare mu daga munafinci ai huwa al-ghaniyul hamid Allah ta'ala shine mawadaci kuma abin godiya alladhi lahu al-qudratu al-kamilatu wal mashi'atu an-nafidhatu fikum Allah shine wanda yake da cikakkiyar kudura wato iko da kuma zartaccen ganin dama dangane da ku ganin damarsa mai zartuwa ne duk lokacin da ya ga dama abin da yake so shi ke aukuwa babu wanda ya isa ya tsaya a gabansa ya ce abin da kai nufi ba za ka yi ba babu wanda isa a gaban ubangiji in ya sha in ya so yuzhibkum wato in ya ga dama zai tafi da ku ya halaka ku ayyuhan nasu ya ko mutane wa ya'ti bi akharin yazo da wasu ghairikum hum atwa'u lillahi minkum wa khairun minkum zai zo da wasu wanda ba ku ba wanda su ne suka fi da'a ga Allah fiye da ku kuma sun fi ku alheri sun fi ku alheri sun fi ku da'a ga Allah yanzu ma ba Allah yana da masu bauta masa ba sa saba masa ba mala'iku hmm? dan haka saban Allah na dan adam baya rage wa Allah komai duk fitsarar mutum da botsarewarsa ba na son wasu kalmomin yawwa su fito a cikin karatu yawwa duk tambaɗar mutum da lalacewarsa da karkacewarsa da barinsa da hanya da rashin kunyarsa babu abin da zai wa Allah ba abin da zai wa Allah Allah cuta ba ta kaiwa zuwa gare shi haka in yayi wani abun alheri kansa yawa ya dawo ya bi Allah haka masu faɗakar da shi ya zo ya bi Allah baƙinsa suke ba eh baƙinsa suke ba shi din zai zai duba aikinsa da gaske ne ba da kirki ina kaza to bari in daina shine kawai ai kowa ya fi kowa sanin kansa haka ya san abin da yake aikatawa to yawa kansa wa'azi ya zo gun Allah in ka ce ma ai ni ba dan mutane nake ba i dai amma abin da kake yi a bayyana marar kyau ka daina kuma in ka ci gaba da bayyana za a gaya maka an fahimci abin ai ko wasu da suke faɗi waɗannan abubuwa da ake yi a bayyane to ai ba shine alama ta cewa har zuci ma haka muke ba mu da kirki to ai Allah ya ne ya hana wannan na bayyana don haka shi yasa ake kiran ka kai hakuri ka daina bayyana fitsara ga addini bayyana rashin kunya ga ilimin addini da wulaƙanta shi da izgilanci da ƙasƙanta shi wannan magana ce wadda ba ta da kyau me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin duk al'ummata suna cikin tsarin Allah da kiyayewar Allah da kulawar Allah sai masu bayyanawa masu bayyanawa waɗanda za su yi rashin kunya su ce eh din ba wanda ya isa ya hana mu suna kallon ‘yanci na ɗan adam da ake kururuwarsa, cewa suna da dama kuma suna da inda za su kai ƙara a ba su kariya, a turo a gaya wa gwamnatoci ku ƙyale su su ta abin da suka dama. To wannan ɗin ake so, ka ji tsoron Allah, in dai ka yarda da Allah kai, ka tuba daga wannan hanyar. Birge mutane da ba su dariya da izgili ga gaskiya ba zai taimaka maka ba. Matuƙar abin da zai baka shine ka shahara, ka sa mutane dariya. Ko? kuma ka samu kuɗi shike nan zancen in ka tsufa a manta da kai in kika tsufa babu ke kuma za a koma gun Allah ka din nasihar da ake shine mutum ya ji tsoron tsayuwarsa gaban ubangiji ya tuno cewa wannan abin da yake yi in ma a duniya ya samu kariyar ɗan uwansa ɗan adam sun ba shi kariya to tunda Allah baya so tunda Allah baya so in mutum bai tuba ya daina ba Allah zai masa azaba to masu son ka su za su gaya maka wannan kun ba wai da izgilanci ko wulakanci bane in dai kana da hankali duk zafin gaskiya in an gaya maka in ka je kwanciya ai za ka tuno cewa ni fa na san ba daidai nake kawai girman kai na ya hana in karbi wannan zancen da ake gaya haka shi wa'azi da za a yi wa mutum ya ji tsoron Allah ko an maka shi da zafi na'am shi mai zafin in ya wuce iyaka shi ne bai kyauta ba shi ma da laifinsa kuma da Allah zai kama shi amma in dai ya faɗa ko da zafin ya faɗa kai da hankalinka sai ka zauna ka nutsu sai ka ce gaskiya fa aka gaya mu ko wannan din shi ake so ka yi Allah ya samu dace amma dai Allah baya cutuwa Allah baya cutuwa da rashin kunyar mai rashin kunya da izgilanci mai izgilanci tunda an dade ana yi kun ga fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa izilanci ko ba a yi ba an masa amma yanzu ina wanda suka yi din babu su shi kuma ina yake gashi muna karanta muna kuma kan addinin sa su ko wadancan ba a bi izgilancin nasu ba ba a bi ba ba a yi koyi da su ba kowa yana yin abin da zai samu sakamakonsa ne da haka ka yi ƙoƙari ka aikata abin da za ka samu sakamako mai kyau a gurin Allah kyauta yace wa fi hada tahdidun linnas a cikin wannan akwai tsoratarwa ga mutane ala iqamatihim ala kufrihim kan wanzuwar su da ci gaban su da kafirci wa iradihim an rabbihim da kuma bijirewar da suke wa ubangiji ana tsoratar da su anan duk wanda yake kafiri ne bai yadda da Allah ba ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake fitsararre ne a cikin al'umma aikinsa izgili da addini da ƙin yin addini ba sallah ba azumi ba zakka ba hajji ba kyautata mu iyaye ba yin abin da za a yi maka shi albarka haka kuma yake so ya ci gaba da rayuwa to wannan magana tana tsoratar da shi juyawa Allah baya da bijire masa da masa gatsali da botsare masa ba zai amfane ka ba ko a duniya ko a lahira fa inna Allah la ya'ba'u bihim shay'an Allah bai damu da su da komai ba shine la ya'ba Allah ba ruwansa da su ko da su ko ba su yayi su ne dan su amfana su in ba sa son amfanin nasa to su je shine kamar haka Allah ke gaya musu in ba sa son amfanuwa da ni'imar Allah da rahamar Allah da jin kansa da aljannarsa ba sa so su shiga to su je su rayu iya rayuwar da za su yi a duniya in suka mutu kuma ba abu ne mai nauyi a gun Allah ba ya sa su su yi ta ƙonuwa a cikin wuta har abadan abada za su yi kururuwa za su yi kira ya Allah a mai da mu za mu gyara Allah kuma zai ce ku ci gaba da kaskanta a cikin wuta babu komai Allah kyauta mu yace in lam yuti'uhu in ba su yi masa da'a ba to Allah bai damu da su ba walakinahu yumhilu wa yumli wa la yuhmilu mala ya iya larabci a to dama ba larabe kun bai ji wannan zancen yawwa walakinahu yumhilu yana jinkiri wa yumhi shine dai ba da jinkiri in an ce amhala shine ka ba da dama kamar an yi wa mutum istidraji ba da gaggawa ake ba babu gaggawa shine amhala yumli yana jinkiri wa umli lahum wa kaidi mati ko eh ina jinkirta musu ne ina saurara musu wala yuhmilu amma baya watsi da abun yayi wofin da shi yana sane da komai yana rike da shi komai a rike yake a kiyaye a lissafe babu abin da zai bata haka duk kalmar da mutum ya faɗa ta zagi da cin mutunci ga addini ko ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah sama ko ya zagi addini ko ya izgilanci ko ya faɗi wata magana babu wata da Allah zai bari wadda za a yi watsi da ita ba a kiyaye ta ba tana nan a kiyaye irin yadda yake bidiyo yake yadawa a cikin al'umma to haka ayyukan nasa recording ɗinsu da rubuta cewa yayi kaza zunubinsa kaza yana nan shi ma a gun Allah in baka manta wancan ba to Allah ba zai manta abin da kai ba an gane shi ne ma'anan wala yuhmilu kun ga dai kalma kamar guda ɗaya ce harufan aka juya ɗaya yawwa inna Allah walakinahu yumhilu in aka ce amhala shine da saurara an gane amma yuhmilu daga ahmala shine ka wofintar da abu kai watsi da shi gaba ɗaya baka damu da shi to Allah madaukaki ba zai wannan na ƙarshen ba amma yana yin wancan yana saurara maka da tsiyar da kake yi da botsarewar da kake Allah bai maka kwaf ɗaya an mai da kai biri an mai da kai alade an ma kaskanci saboda Allah bai saba haka ba kuma musamman ta zo a al'ummar fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yi wa alkawari cewa ba zai halaka al'umma sakamakon wani laifi da suka yi gaba ɗaya a ce an halaka su irin yadda aka halaka adawa da samudawa Allah ya wani annabi sallallahu alaihi wasallam alkawarin ba zai musu haka don haka haka za a bar mu mai ta tsammanin ba komai har sai ran da Allah ya tafki mutum ko kuma a lokacin zai san abin da zai gaya masa amma dai Allah ka sani kai bawan Allah ka sani cewa Allah in ya ga dama zai halaka ka kuma ba abin da za ka iya zai kawo wasu su yi da'a su samu lada su je kuma ya sa su aljanna kai kuma ya sa ka wuta kuma ba abin da ka isa kai masa in ka fahimci wannan to dole ka gyara zamanka an gane abin wa'azin waɗannan ayoyin mai ƙarfi ne ƙwarai da gaske Allah taimake mu to yace thumma akhbara ta'ala anna man kanat himmatuhu cewa duk wanda himmarsa wa iradatuhu da nufinsa da niyyatan makaskanciya ce ghaira mutajawizatin thawabad dunya bata wuce kawai neman duniya ba walaysa lahu iradatun fil akhirah ba shi da bukata ba shi da wani nufi ne ya samu lahira fa innahu qad qassara sa'yahu ya taƙaita ɗawainiyarsa da aikinsa wa nazarahu da kuma kallonsa da dubinsa da bincikensa ya taƙaita bai yi bincike mai kyau ba wa ma'a zalik fala ya hasulu lahu min thawabi dunya siwa ma kataba Allahu lahu minha amma duk da haka ya sani a duniyar fa ba zai samu komai ba sai iya abin da Allah ya rubuta masa da haka duk ɗawainiyar da zai yi wahala zai sha kaga ashe gara a ce ya nemi da duniya da lahira duk daga wurin Allah fa innahu ta'ala huwa al-maliku li kulli shay Allah shine mamallakin komai alladhi innahu thawabu ad-dunya wal akhirah shine wanda da ladan duniya da ladan lahira duk a wurin sa suke a falyatluba minhu ko haka ne ko su nema ma'ana falyutlaba ai ladan duniya da ladan lahira falyutlaba minhu a neme su su biyun daga wurinsa an gane yawa wa yusta'ana bihi alaihi ma kuma a nemi taimakonsa wajen neman su kana san duniya nema agun Allah kana san lahira nema agun Allah ka nemi taimakon Allah wajen neman duniya ka nemi taimakon Allah wajen neman lahira shine abin da malam ke faɗi fa innahu la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi shi Allah abin da ke wurinsa to ba a samu sai da da'a gare shi wala tudraku al-umuru ad-diniyatu wad-dunyawiyatu illa bil isti'anati bihi wal iftiqari ilayhi ala ad-dawab yawa al'amuran duniya da na addini ba a samun su ba a riskar su sai da neman taimako da shi yawwa sai ka nemi taimakonsa kun ga nan ba ce yayi kamun kafa da wani ba kullum in kana karanta qur'ani Allah bai taba koyar da kai in kana roƙon wani abu a gunsa ka kama kafa da wani ko ba ka bane cewa wabtahu ilaihi alwasila abinda yake nufi wabtahu ilaihi at-taqarrub alqurba ku nemi kusanci zuwa ga Allah an gane nan ya halatta ya halatta kuma ya gaya mana dangane da abin da ya shafi roƙonsa da sunayensa kun ga shi ma duk dai a gunsa ɗin ne walillahi asmaul husna fad'uhu biha amma ya ce ka roƙe shi dan wane bai taɓa faɗa ba babu shi a ƙur'ani kun babu shi a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wane mai rai ka je gunsa yayi maka addu'a ka roƙi addu'a wannan ya halatta an yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya koyar da haka ana ganewa ka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai ya rasulullah ina roƙon ka roƙan min Allah kaza ina mata mara lafiya da ba ta da lafiya take ta kashufi take tsirara ko ta zo ta ce mata addu'a ita in yi mata addu'a za ta kuma rasa lada sai ta ce to ta haƙura tana son ladan amma dai inda in abin ya faru takan yaye jikinta ta ya bayyana tana roƙon a yi mata addu'a ta daina wannan ɗin, amma ta ci gaba da hakan don samun ladan lahira. Kaga gunwa ta zo gunsa, me ya mata addu'a, to annabi sallama yana yin wannan. Abin da nake so in kai gare shi, ka guji sabawa da ya Allah kai mana dan albarkar kaza da kaza ko wani da wani. Dan alfarmar kaza, wannan abin ka kiyaye shi. ka roƙi Allah a matsayinka na Allah mai ikon ya baka duk abin da kake so kuma ba rashin kunya kai masa ba dan ka zo direct ka roƙe shi ba karantarwar musulunci ba ce ta addini a barka ka saba da dan alfarmar wani aimin kun gane wannan abu ba rena wani bane amma tauhidi shine ka zo gun Allah mubasharatan ka roƙi Allah ya Allah ka bani ni mabukaci ne a gunka, ban isa komai ba, la haula li wa la quwwa ba ni da dabara, ba ni da ƙarfi, ya Allah ka bani, duk inda na je ba za a yi mun ba in ba a gunka ba. Ko ina na je za a iya bani kunya, don haka ya Allah gunka na zo ga bukatuna duk na juye maka, na zuba ido ya Allah ina sa ran kai mun. To abinda Allah yake so a gumbawa babu irin wannan abu. Shi wannan ƙasƙantar da nuna buƙatar da nuna baka isa ɗin ba a kansa wannan Allah zai ma duk abin da kake so amma ka ce ka ɗauko wani ka kawo gabansa ya Allah don wannan kai mun Allah baya son haka kun fahimci wannan zancen Allah ta Allah ya taimake mu mu gane girman Allah yawwa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya karantar da mu wannan haka baya son ana ɗaukarsa shi ana matsawa da shi kusa da Allah ta'ala cewa kamar shi wani dufiti ne a gurin Ubangiji, abinda Allah zai yi shi ma zai iya in ka biyo ta hannunsa ma za ka samu ko baka je gun Allah ba wallahi ba haka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba koyar da haka ba. In kai fahimci haka kuma to baka fahimci addinin musulunci ba. Allah ta bike mu. Ina ne? Yace wala tudraku al-umuru ad-diniyya wad-dunyawiyya illa bil isti'anati bihi waliftiqari ilaihi ala dawa yawa da kuma bukatuwa zuwa bayan neman taimakonsa ka nemi taimakonsa akan komai sannan kuma ka bukatu zuwa gare shi yawa ka kaskanta ka nuna ba ka isa ba ka nuna ba ka da komai ka nuna ba ka da dabara ba inda za ka in ba gunsa to Allah ya fi son haka yanzu nan sai kaga Allah madaukaki yana haɓaka ka yana ɗaukaka ka ka san da shi don haka shi ma ya san da kai amma in ka raba ƙafa kana ganin akwai wani ma wanda zai iya maka ko ba shi wallahi za ka shiga wahala sai ga an bar ka kai ta shiga azaba da wahala kuma ba za ka ga abin da kake so ba Allah dawami dawama za ka yi akan wannan tauhidi walahul hikmatu ta'ala Allah yana da Allah ta'ala shine mai hikima fi tawfiqi man yuwaffiquhu wajen ba da gamdakatar da ba da taufiƙi ga wanda yake ba wa taufiƙi wa khidlan man yakhdhuluhu da kuma tabar da wanda zai tabar ai kun san dai maganar ma'anar tabarwa ko shine kin taimako a barka ba a taimake ka ba duk wanda kaga Allah ya taimake shi to Allah yana da hikima duk wanda kaga Allah kuma bai bashi taufiƙi ba ya rabu da shi to yana da hikima akan yin haka wala Allah shi din ne bai gama yadda da Allah ba shi yasa sai ga Allah ya rabu da shi kai kuma in ka yarda da Allah ɗari bisa ɗari baka kokonto Allah gaskiya ne akwai shi babu mai ba da arziki sai shi babu mai fitarwa daga wahala sai shi kuma ka tafi wurinsa ka sakankance da wannan saboda wannan yaƙinin naka sai ga Allah ya maka abin mamaki ƴaƴan uwa ku yarda da Allah wali hada qala shi a'inan sai ce wa fi ata'ihi wa man'ihi Allah kuma yana da hikima a wajen bayarwarsa da hanawarsa in ya bayar da hikima in ya hana ma da wata hikima wali hada qala dan haka yace wa kana Allahu sami'an basira Allah mai ji ne kuma mai gani ne kuma qala ta'ala sannan Allah ta'ala yace a lokacin yayi ba abin da ya kara na eh na so mu fara wannan ayar ta magana adalci ko ba komai Allah ta'ala ya taimake mu eh ina so mu yi dan nisa ne kafin 27 din da zamu tsaya insha Allah eh Allah ya sare mana yau 22 ne ko kwana kwana biyar kenan ai to Allah ya taimake mu kwana biyar ko insha Allah za a yi wani abu Allah dai ya kimsa mana wannan ilimin Allah kuma ya amfane mu da shi Allah ba mu ikon aiki da shi barakallahu fikum wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب